أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين
جزاك الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara hadurin mu a markazin ahlu sunna wal jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 17 ga wata na shawwal hijira shekara 1442 wanda ya dace da 28 ga watan biyar shekara 2021 yau kusan kwanan hamsin ba daya rabon madarsin juma'a rabon da ramadan kwana goma sha bakwai yan uwa muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya amshi dukkan ayyukanmu na kwarai kurakurai allah gafarta mana ga shi dai kamar jiya kuma an dawo a yan uwa kayan muhara karatu akwai yan tambayoyi guda uku wanda ɗaya ta yawa ka yi kira kayan aiki na wasiƙa ina shigowa ma aka tare ni da ita abin da yake yawo a hanyoyin watsa labaru koya da labaru na maganar wani abu da aka yi a wata koli sai dan baskuwar da maraɗi wata shegantaka da ɗalibai suka yi shegantaka ce kuma amma wai abin wa yake wai akwai wa cikin ya wani jima akwai gumud ko gumud gini ko akwai dan dubu dubu ba yin komi wai masalar wai wasu ɗalibai ne don shegantaka wai a cikin kalas mushe kayan yi shigo wai kurin aka taru da yan mata da samari wa cikin ilam wani zaman to wali wani ango wa aka bada jika biyu aka yi ma'amai da wata kurin mushe ya ji kurin suna ana buɗa a cikin masallaci a cikin barkalar wanda ya shigo isko ana ma'armi da amarya da ango ana kari wani zama da ke wai wannan arman waya arman wayar da ba arman arman ya yi kobi ba wa ha tambaya ki wa abu ku tabbata yau da kaftar abdana kamar abu kware ma a yi nasu da addini wa tambaya ki wani arman wasu ce a yan ya suke ta wa kurin gaskiya da wani abin da ya ba haushe ba ta ce malam wannan ba ce iskanci ne ma ba shi ta taka ba Allah ya tsaye kai cikin wata wannan waya wuta abu kurin haka da ce kurin ya kaza da kuma da alibi kurin da kalafar ko yau ya bude alibi yan uwa ba magana yara ba kuma ce ba yara bane ba yaro a premier na ce yara ko ce ce da taka ce wata kurin ce ka taka ce kurin wallahi shi ba tarbiyya ko islamiyya wasa da wasa da addini gaskiya ba wani yara yaro a premier a lycée aji na biyu a musu kariya a ce wa yaro ba magana yarinta kurin shekartaka ce kuma ake ma addini kurin ba tarbiya na fatar Allah shi da amma wa maganar cewa wai arami a tambaya ko arami ba ba tambaya abu ne kuma ba magana yara ba ko uwayen yara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la nakallabi wali zuwa kashi ba yanda za a yi arami da suna arami ga waliyin ga waliyin da wali ba da ba a ba ne ba shi da naka ce gurin ko manya suka yi ba arami bane ba balle ya ce wai suke ta to kullun arami da kace ka ba kun na ba ne wani kurin daga zuwa da kullun ka ba da mutane wai wa ce wa tambaya wa arami yayi da mun shiga saka ce ba ne bane ba ba wata kuma shuba ba wani shuba kawai abu kun shiga saka ce inda ba ladabi wasu sai mu ladabi wallahi ba ta ma mun ladabi gaskiya alakol ko alakol shiga saka ce da wani kai kare ya ga wanda akwai su gaskiya gaskiya ya kamata da ba ta bane ba shiga saka ce a gaban wani sai gaskiya ko wata da gudu ya kamata a mun ladabi gaskiya su kuma an sa su gyara sai magana ta ta biyu kan magana kan zata tasbi ɗan wani magana an sha muna tambaya kuma tana yawa ga wasu malamai ɗan wannan na gaya muku wannan magana cewa malami balle na sunna idan ka ji magana kakka zargi shi kan wani abu da wata wuce shi inganta hadisi ko raunanawa ya daga cikin ishtihadin malami illa adiba waye mai inganta ko mai raunanawa ana diba kari an ce ko da jahili ya da dama ijtihadi kan neman wanda yake mutawa wannan shine yan uwa mangalu akwai lalle na shakka mu anan malamin zai iya magana kan hadisi dalilin isnadin da yake wurin shi zai yi magana ta inganta amma bai same ta ta hanyar kyau ba na mun ka hadisin shuba labarin shuba abin shugaban malamai cikin hadisin shuba kan hadisi shahararren ingantacce kan hadisin ba kayi arwala ko shuba da ta yawo ya ta yawo kashe mai Allah wani hadisi dan bai zama hanya mai kyau ba amma shi ne kan zauna da shi ne hanyar da samu bai zai ta ba a takaice yan uwa hadisin na na tasabi ko tasabi akwai cikin malamai a ta'amur bin hanbal ya yi inkari shi duk cewa shi daga bayan samu ya kuraja ya koko kan kan raunawa kadara ma ne wani malami ya magana akan raunin shi ya yi ne kan abin da yake wurin shi ni na kawo wannan hadisi na sha kawo shi a wurare dalilin madogara babba kan wannan hadisi irin hanyoyi da albani rahimahullah ya bi wajen tabbatar da wannan hadisi haka ahmad shakir na imani a wannan karni namu babu wani malami da ya kai da shi ma balle yi shi a malamin hadisi ne ba wanda ya kai ma yi shi balle a ce yi shi duk da cewa iya kuskure malami ne kamar iya kuskure haka ahmadu shakir sun malam guda biyu a wannan karnin sun ce dole ce maka hadisi ko da kasa daga wajen kasa alama da maka to ahmadu shakir ya tabbatar da wannan ruwa tana da inganci kyakkyawa tana da hanya kyakkyawa haka albanin mullah wannan dogara da waɗannan manyan malaman yana shi yasa na tabbatar da shi nake bada shi akan fa'ida ta tasbi shi ne madogara ta kan wannan magana kun yana malami ya ce bai kanta ba akan abin da ke wuce shi ina wata an gani amma kai zaman to ne wani abu daban na ba wani ko kasawa ta wani ba wannan madogara ce wanda dai na da na mace kuma ta kanta shi gaskiya magana sai magana ta biyu hadisi da na bada shi ma na magana sallah raka'a hudu bayan sallar isha wanda za a baka lada kamar kai su daren da su kaza ya yawo an sa shi a cikin tushoshi na waje na suna tv ne to don abin sanar kama ganin iyawa a kuma irin tunanin a nan ma cikin ɗan wani ɗalibai akwai malami da cikin malaman ahalus suna na najeriya malamin wata jami'a ce ya kiraye ni kai tsaye ana karɓar karatun ba karɓar ba karatun ba ya mun tambayin cewa malam wannan hadisi bai inganta ba dalilin akwai alamar bin aka sauransu wanda bai tsaya bai mashi wani da kyau na ce tsaya ka shi a tun inda mutum zai ɗauko kasaskin ina ga cikin surutun na hannu ne aya ta samarin da wani abu da muka yi inda ka ba abin da kyau farkon ma maganar na ce wannan ruwaya ɓangaren hadisi marfu'i mun dogara ko na dogara kawo ta ruwa da imam bukhari ya rubuto wanda a cikin ruwa da ibn abbas ba magana wannan fadala amma ya tabbatar da raka'a hudu bayan sallar isha wannan kadai madogara ce kwakwara ta yin raka'a hudu bayan sallar isha bukhari ya karuwa da ibn abbas hadisin da ya ka fadala na ce mishi amr bin as inda ake maganar mukufin shi bai magana sai a hujja da shi inda ya ka labari na bani isra'il ba mukufin shi bane ke da matsala da iya kawo ɗan wayan tunani shi haka malamin tunani cewa amr bin as inda ake maganar matsala inda ya kawo hadisi wanda yake da alaƙar tarihin magabata da an samu ya samu da tasawai na takardun halakata amma ba abin da yake da alaƙa da annabi sallallahu ko abin da yake da musulunci wannan ba alwani wannan tuma kaka nan bayan abu na gaba hadisin ai ba amr bin asir na kawo na aisha na gani bin mas'ud ba shi kai na kawo ruwa ba hadisin sahabbai guda uku na kawo akwai aisha radiyallahu anha akwai bin mas'ud wanda har ruwa ibn mas'ud ita ce yake bayanin sallar raka'a hudu babu sallama tsakaninsu kenan hadisi nan da ta albani rahimahullah ya kawo wannan hadisai guda uku yace duk da matsala da aka samu kan marfu'i wancan akwai sanar marfu'i wanda aka cike da rauni kan shi yace amma wayannan hadisai makufai kuma ingantattu sun wadatar da domin masahabai ba sa magana fadala da ra'ayi da abin da ke na fadala ne ba a yin da ra'ayi kai matuƙa ba ta fata ce ko da lafazin makufi ne albani ce hukumin shi marfu'an ne hukunci ne manzo Allah ne cike kenan kawai wani tunanin hadisi da zahiyi suke magana zahiyin ta hanyar sanadi kuma ga dalilin da ga shi ba jama'a daga baya dai ya gane magana mai bayani da shi na kaji wani ma irin tunanin da ma an ci amana da wai haka wani hadisi ne tabbatacce da suke magana sai ɗan wani irin wannan masalar kullum muna bayani ɗaliban ilimin su san saɓani ba matsala ba tsakanin malamai wannan ya ce kaza sabai suna da saɓani fahimta amma wannan saɓani ka ɗauka ai wannan yi wannan ilimi ne wannan yi kaza ne ko ya yi adawa da wani a'a mun sabai sai a wuri guda suna da a wuri guda za su rika fatawa saɓanin juna kowa iya ga madogarin shi ba matsala komi haka malamai magabata har a yanzu malaman sunna haka suke sabanin fatawa ba shi da matsala ba na kan gurin kisra tare na shahararra wanda Muhammad Hassan ke ba labari kisa da mai kyau tana karantar da ilimi yace Muhammad Hassan ke cewa yayi wata haji a wannan hajin yace yayi katari Albani rahimahullahu yayi je bin ba rahimahullahu yayi je haka Usman yayi na'am shi ke ta hau mamna sana ke cewa ina nan aka yi sallar asuba a majalis a rumbar rumbar guda suka yi ga albani ga bimbar ga usulma ta usulmi a dai wannan karnin ba ma da mai musu wannan guda uku ya ce kuma duk da kowa ya san irin saɓani da yake tsakaninsu na fatawa a wuri da yawa tsakanin fatawa gare su da yawa kan balle ma kan hadisi ko kan fatawa ta fikiru amma ce hikimar Allah ga mu a wuri guda har sallar asuba a kare yace wallahi tun sallar asuba aka zo aka yi majalisi aka yi tsari shugaban majalisi bin bai idan ce idan su su ma mamara san suna majiran ko su ba sun tawaye ne ba ba da duniya suna majiran masu fatawa su mamara san ce aka bude hilin fatawa yace idan fatawa ta zo ta hadisi albani zai amsa ta idan fatawa ta zo ta fikiru usaimin zai amsa ta in ta wata aƙida bin bar zai amsa ya ce haka aka ce wannan zaman ya ce wula tun da asuba haka zuwa tun asuba kurin a jihona wanda ya ce yi a jihona haka ake yi da wani na hadisi albani taɓe na aƙida bin bar na na fikiru usaimin ta tun da sai haka muka ta yi sai sallah sallah a zarar ta zo to sallah wajen sallah albani ce bin ba kai shiga mazhabi zai ce a yace anta alim na bil hadisi yace na alim fi kida sau duka kida ko mafsu ko ko hadisi qur'ani da cikin da tunda duka mu yace duka mata qur'ani ne a sunna kai da mu sunna cikin mu yace albani kai zaka sallah dole yace albani zaka sallah sau to haka suka gani ban mun komi amma an zo wannan ta kaza wannan ta kaza kai a ba sun tsago mi wai haka bane ba a kai ne ba mun komi ai wata tsaron wata haka suke zama wasu kuma da da da tawon da yau kenan kullum maganar abun addini ana diba Allah ne me yasa zaka bauta ma Allah kana abin da ya tabbata daga Allah ko daga manzon da Allah ba bane bane ayi ko na na siyasa ta illu kullun da kullu kungiya ta a a abin ana neman daidai da Allah daidai da addinin Allah ko zai iya fatawa wani ya samu abu da cikin daidai wani ganin kuskure ko wani ko wani ma ko mu daga baya in wani ma ko daga baya mun kamar da tawar bani a kafiyar tarajuwa ta albani da ta kuma samu haka albani ne ya ce sai ne ya kuma da ilimi ba wani dumu ba wani matsala cikin ya magani kan mutana maka ba hankali ko don sabanin fatawa ba matsala bace ba Allah ya taimake mu sai adaran ma mun tsaya a darsin mu na karshe a cikin suratul anbiya mun tsaya ta 80 sai ka tashi ayat 80 insha Allah
ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولسليمان الريح عاصفة سليمان mun ba shi an hore mai iska mai ƙarfi ta jaribi a milinar adalci baraka na fika wannan iska mai ƙarfi tana tahiya da umarnin suleiman zai ba iska umarnin ɗokanmu ki gusum da mu ko arewa ki gudu ko ki rage ko ki sabka sabke mu ɗokanmu ki sabke mu allah ba shi wannan dama aka hore mai iska zuwa ga ƙasar da Allah ta muka yi albarka cikinta mana sham wa kunna bi kulli shay'in alimi Allah ce game da duk abin da yake gudana muna da masaniya kan komai Allah ce wa min ash-shayatin wa min ash-shayatin man yawsuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dhalik وكنا لهم حافظين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك yace daga cikin shedanu aljannu shedanu man yaghusun lahu akwai masu iyo su huto cikin cikin teku cikin ruwa su hudo mai arzikin cikin kasa arzikin cikin teku lulu din su zama da jani abu dai na arzikin cikin ruwa yace wa ya'maluna amalan dun zalika suna ma aiki wanda ba wannan ba na nutsuwa a cikin teku ya ce wa kunna lahum hafizi kuma da kuma mu muka kiyaye su min kiyaye duk abin da suke an ba shi dama ya yanda ya ga dama to ya Allah ce baba
wa ayyuba id nada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin
fastajabna lahu فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين
من kare ko bayani kan kisar suleiman ko annabi suleiman za mu shiga ta annabi ayyu idan ba kuma ce ba kwanaki kusan karatunmu na ƙarshe mun yi bayani cewa allah subhanahu wata'ala ga aure da cikin ƙur'ani iya kawo kisar suleiman sai aka ta annabi ayyu yan wa cikin wannan akwai darasi na allah subhanahu wata'ala yana jarraba bayan shi na kwarai makusanta da shi da komi ko da alkhairi ko da kishiyar shi misalin annabi suleiman misali ne da allah ke jarraba bawa mai imani da alkhairi misalin annabi ayu shi ko misali ne na jarraba bawa na kwarai da cutarwa kisa suleiman kissa ce wadda cewa duke darasi a cikinta na yadda Allah ke ba mutanen kwarai baiwa idan mun koma sat Allah subhanahu Allah ya ba mu labarin Suleiman irin ma addu'a da ya qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li adam qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di إنك أنت الوهاب كاكنا إيها كرمت دمباوة tsakanin shi da Allah ba a shiga karoki Allah komai Allah ne da babu shi bawa kake na Allah karoki komai a wajen Allah wala mai iko ne akan komai annabi Suleiman iya addu'a rabbi ghfirli Allah ka gafarta min gogo Allah gafarta min kace ga babban abu yace wahabli mulkan la yambari li ahadin min ba'di Allah kaman kyauta Allah Allah mai kyauta ne Allah kaman kyautar mulki wanda ka aba kowa irin shi bayana kai abin da rabo a ba shi mulki ba kowa bayan shi kadai da bayan shi kuma ba wani amana ne yace innaka antal wahhab domin Allah kai mai kyauta ne Allah al-wahhab ne mai kyauta ne yana iya kina Allah kana iya ka bani ya roƙi Allah kuma Allah ba shi fasakharna lahu riha
فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأسفل وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا أطاعنا فمن أو أمسك بغير حساب وإنه له إنه إن- وإن له عندنا وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ya yi roƙon wannan wannan addu'a ya addu'a wani Allah Allah kuma mata mishi Allah ce fasakharna lahu rai mun sauƙaƙe ma Suleiman iska shi kada ya kaba haka ita wannan iska tajari bi amrihi tana tahiya iska ke bin umarnin shi ruha haitu asa can an ce asifatan tasifan asifatan na ce ruha kakka ɗauka ƙarin iskar ƙari ne na guguwa da kaɗawar gudu a a cikin nutsuwa ake cikin nutsuwa tana da ƙarin ɗauka komi da kudin kudin fitar amma tahiya ce cikin nutsuwa ba wani tashin hankali wanda ya hau jirgi ya ga alama haka a shiga jirgin sama iya ta yi a dubu na cikin sama na yi zama ma na yi illa shi jirgi na makarar tsoron mai kare ba samu tsada hado ya kada kada da donin tsoron ta tsoron hado ku shi wannan babu wannan hado ba garanti ne kenan iska ce tana tana shi tana kadawa cikin nutsuwa haifu a sabu duk inda ya kada duk inda ya so kurin gutsu ne arewa ne kun za ta yi da shi ba wannan bangare guda an gaya mana wata baiwa da aka mishi ita wa shayaɗin su kuma tsagerin shaiɗanu kulle banna'in wa gawas duk wani ƙwararren gini injiniya na gini na aljani an ba shi da wani ƙwararre na nutso cikin teku a hudu wani abu an ba shi e duk wani ƙwararren gini da nutso cikin teku an ba shi ita wa akharin muƙarrarren fil asfara wasu kuma tsageru ga wasu aljanin ne yan taurin kai ga sunan ya ɗari musu a cikin da baibaye an ɗari aljani ana bashi kashi aljani a ɗarme a cikin da baibaye kurum eh daula ga sanar cikakka ga wannan ga wannan ga wannan shi ga masu aiki suna aiki kuma tsageru zuwa ɗarme mai shigantaka yana ɗarme an ɗari mai shi a cikin turke gwabba an shi haka Allah ba shi wannan ɗan uwa baiwa Allah ce haza a ba'una Allah ce Sulman wannan kyautan mu ce aka baka a ta'una da haka famun al'amsik ga sabu ko ka bada ko ka hana ba mai bincikenka Allah ya bashi kurin kai abin daga dama famun al'amsik ko ka bada ko ka rike ba mai zargarka kayan ka ne Allah ba kuwa duk wani daula ya abin da ya rika haka Allah ya bashi to don ka ɗauka wannan an ba su duniya kenan a Allah ce wa inna nahu indana da zulfa husnul ma'am Allah ce wannan bawan Allah ce a wajenmu iya da matsayi iya da matsayi babba na kusanci a wajenmu kenan ba wannan duniya ba hal a wajen Allah yace iya da matsayi da kusanci a wajenmu da haka uwa abu ne wanda Allah ke ba bawon shi idan mun diba kaga wannan to ba ta kiran Allah iya ba mutum kwai daula ya ba shi arziki ka ci asu gurin kullum a Allah iya baka kudi su wannan shi ne kadi ba inda shi ya san da haka lokacin da aka yi wannan mas'ala ta Bilkis ai cikin abin da ya so ya gwada Bilkis girman mulki ta tsorata ya ji labarin ta kama tana zauwa tana zauwa shi ba sama labari wajen wajen da hudu ya sama labari tana da wani gadon sarauta mai mahimmancin gaske ayi suleiman ya nema wa zai zo min da gadon ba a fadin shi can kala ifritu min jin ana cika bi mana qala ifritun min aljinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik وإني عليه لقوي أمين إذن أعاد شيء يتنبيا waye zai zo min da gadan wannan mata kafin ta zo sai su gadan a nan tukun da ne don ta kama hanya ta zagwa wurin shi mafi so a ɗauko gadan sarautar a kawo kafin ta zo ƙarin isrutu minar jini ana ce ka fi abada ta kome makanin can wani tsagera cikin aljihun da ƙari na aljihun ɗan bala'i ifiritu min jini ya ce ana cika bi ni zan kawo maka da wannan gado abala ta kuma makamin kayan ka gusa daga nan kuma inni alai da ƙauyoyin amin kuma wannan gado ni ina da ƙarfi ɗoko shi kuma amin yin bana taɓa komi bai taɓa komin yadda yake zan kama shi ina da ƙarfi ɗoko shi kuma ina da amana kan shi a gwanin da yana aka abin a zuwa gani ne kwarai to amma suleiman mulkin shi daban ne iya ga wannan akwai bata lokaci can ina wani kuma
قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم
yanzu shi wancan ya ce zai kawo gado kahin a tashi daga aiki daga zama ko a ce kwallon zai inda ilimin likita he akwai wani wanda Allah ba shi wani ilimi a cikin littafi ilimi na musamman an tsere wani sunan Allah na musamman ya ce ana a cika bi a ba a lifar da daga tarfo ni kuma zan kawo ma wannan gado kayan kimtawar idanka kayan kyautawa ido ko ba hira mace ba iya hudun idaru ba bada wasu ayi ba an kare iya hudu kurin gashi falamara mustaqirin indahu kurin suleiman da ya ji wa gado ga gado a gaban shi tabbata gadan shi ga gadan a gaban shi ba shi da mace ba ga gadan a gaban shi qal hadha min fadl rabbi yace wannan iya daga cikin fadala ta ubangiji na li yabluwani a ashkuru an ya ce wannan baiwa ce ta musamman daga ubangiji na don ya jarabe ni sai li yabluwani don ya jarabe ni ne zan gode mishi ko zan butulce kaji kenan kenan isla'i ne Allah jarraba shi da zai da mulkin da ya bashi zai gode ko zai kafirce ya ce wa man yashkuru fa inna ma yashkuru nafsi duk wanda ya gode ma Allah a wannan kanci zai koma ba ba Allah zai wani abu ba haka wa manyan kasu ya ce kuma ba ina rabbi da gani yin kare amma an ma dai ka kafurce ka ce ba gode ba dai Allah mawadaci ne mai karamci ne ba kama Allah ko ta ba na kan wani sun kare magana ka kenan Allah na jaraba bawa da fadala da mulki ko ta nima da ta duniya wannan shine kissa Sulaiman ko mutan Sulaiman kaga an kama kenan Sulaiman wani da an kawo sulman ku an ka ayyub shi kuma wa ayyub Allah ce izna da rabbahu su ku bangaren jarabawa ta matsala ta matsalar rayuwa yace ayyub ka bata labarin ayyub izna da rabbahu lokacin da ya kira ubangiji shi ani masaniya ani masaniya tur wa anta arhamur rahimin ya Allah na sa matsala abin ya kai gaya ya roki Allah kuma a kaikaice da ladabi Allah ne ne cutarwa ta same ni kuma wa anta arhamur rahimin Allah kai ne mai jinka masu jin da Allah haka da Allah Allah ce fastajabna la zama da wuya muka amsa mai addu'ar da yayi fa kashafna ma bihi min dur sai muka yaye mai abin da yake tare da shi na cutarwa kamar ga muku hadisi ingantacce annabi ayu ya zauna cikin jarrabawa tsawon shekara goma sha takwas wani zai ce maka an yi abin wannan yana yanzu shuru an ya kuwa ko yan kallo su ce an ya maka wani kaga da mai kuɗi ne ma da duki wannan kaga motoci da gidaje da ba su kare an ya bi Allah nawa ba wani ma zai yanke ba magana an ya ko ya kun ya Allah ne kama shi haka zai ga kama kun Allah ne kama wani bai ma tambaya an ya kun da Allah kama wani to yan wannan wani rashin tunani ne kai baka iya yanki hukunci tsakanin bawa da mahalicin shi Allah kan jarrabu bawa ba laifin da yi don yi jarrabe shi daga mai daraja haka yake yi wani lokaci laifi ne ko shi ma jarraba ce ko ma gyara amma mu yan kallo kan mai hukunci da haka ni'ima da ni'ima da a baka ni'ima da rawar jarraba ba wanda ya kwanta matsayinka a wajen Allah wadata ba ta bayan da matsayinka a wajen Allah kai na kware ne haka talauci bai kusa da kayan sun manzani kowanne allah ya jaraba bawa abin da ya so annabi ayu ya yi wannan asa wannan jarrabawa kuma ya ci jarrabawa shi ma ya ci jarrabawa ta ɓangaren cutarwar tsawon shiga goma sha takwas Allah ce inna wajanna sabiran ni'mal abd innahu awwab Allah ce mun samu ayub mai hakuri ne ce ni'mal abd innahu awwab man da wannan bawa dan bawa ne mai koma zuwa ga Allah kurin yanzu Allah ya ce wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum rahmatan min indina ayub Allah ya bashi duriya iya da iya iya da iya kuma da dukiya Allah ya mishi iya dukiya ta kare kuma shi ba bashi ba aka ɗauke lahiyar tsawon wani shekarun yawa sha takwas ta duk wani makusanci ne da ya bar shi banda matar shi an ce akwai abokan shi guda biyu su da kai kusan na karshe da su ma kuma da kika an ya ku ayyuka ba kamar Allah wani abu ba daga shi sai matar shi ruwa da ta inganta annabi muke ba da labarin wani ba tana tare da shi ita ce har ƙarshen al'amari bayan Allah ya ɗauke da wannan matsala ya roƙi Allah Allah ya mai umarni ka biji ƙasa da ƙahonka za ka samu ruwa baridun wa sharab na ruwa na sha ka wanke wanka ka sha battanin abin wakana ya roƙi Allah Allah ya mashi addu'a ya ruwa ko daga inda yake ya yi wanka ya sha cutar ciki ta wanke lokaci guda kuma gangan jiki lafiya lau kuraje ci ta bakwai fau ya kuma layya lau bayar Allah ta dawo ta ta nemo ta kame abinci yan wannan akwai wata tita take yawo a cikin hannun watsa labaru ana wasa da kullum mutane wace ce ta ɗaya annabi ta rena annabi ta koyi annabi babanta annabi wanta annabi mijinta annabi ba ƙarya ba ce shigaga shigaga ya yi hukunci ba ƙarya ba ce an ka ce ƙarya abin san kusan ƙarya ne ibn kasir ya kawo wannan labari cikin tarihin shi kuma abin da ke cewa wace ce ake dangana ma da wannan labarin ya ce layya ya annabi ya ku amma ya ce in ya inganta ce kiran amma shi an ce labarin mutum zai ana ta ce ƙarya ce in bakar tabbas abin da bai saba ma ƙur'ani ko sunna ba shi ne ƙa'ida ta labarin bari musulaki annabi in ka ji labari da bari musulaki wanda ya daidai da ƙur'ani da suna ka gaskanta gaskiya ne wanda ya sama ƙur'ani ko suna ka ce ba gaskiya ba ne wanda kuma babu wannan babu ƙaryatar ƙur'ani da suna babu daidai da fuska ba kun ka ji labaru shi ke nan labaru ne zo Allah wa alam kun ka tsaya a nan gurin to wannan me yasa a cikin abin da ke wasa wasa da hankalin mutane an ce ta yi annabi ta yi annabi ta yi annabi wani shi a guda ne wake ya yi ba da ba wake boye ba da ba za mu ɗaya ba gida uku wa ta yi annabi ta boye annabi ta yi annabi to me yasa ake cewa wanda ta ce layya a cikin tarihin layya kenan da layya kan shi rahama rahama abin da ya ganta dai layya ce ibn basir ce to me yasa ake cewa wannan dangana ita dai kenan a tarihin ita matar annabi ayu ya annabi ya annabi yaqub ce kaka kira baban ta annabi ne kakanta ma annabi ne baban kakanta ma annabi ne kuma mijinta annabi ne annabi ayu dan da aka ta tayewa shine zulkifil zulkifil a tarihi haka tarihi yanzu da yawa da kinci to kenan wannan baiwar Allah amma da wacce ce sunanta ita ce dai mata annabi ayu kuma ruwa ta ikanta kan haka tabbas ta dawo ta samu a inda ta bar shi sai ta samu ayyubu ya samu lafiya ta ce bawan Allah da ina tambayar bawan Allah ga bawan Allah miji na ba na ayyubu ba san miji ne ba na ya canza lokaci guda ya ce ni ta ce a dara ka ka zole ni ya na miji na ta miji na na miji ya ce ni ne ma gaba ya ta gano cewa kudin da gaba ta gano shi gini Allah ya ba shi lafiya yanzu sauran kudi annabi ce aka ba wani baba kowa ba iya da wurin baka da yake sussuke sha'ir da alkama wuri guda aka mai ruwan zinariya aka zubo shu daga daga sama ko da aka cika wurin da zinariya haka manzo Allah ya tsara ba kuma ruwa ta Allah talban na karo sun tsaya yake shi haka wurin da yake alkama aka mai kuma ruwan azurba su ma su wuya cika gurbin ba an gare ba zinariya da azurba duniya haihuwa zai gaba ayyau sun arziki duniya kuma yanzu diya shi na Allah ce wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahu yamma aka nubi bilin aka limka mishi da baka su koma shi hudu misali ana cewa alwari to nan Allah ba shi iyan da wasu kaman su malaman tafsirin sai mun kasi sun ka tarihi na magabata wasu na cewa albarka aka ba shi daga bata mata ta hijiyan limki na da wasu ce a wancan iyan aka tada kuma aka ba shi wasu daban bayan sun tashi ibn mas'ud ya kawo labarin ibn abbas dan wanda bi ko da kan kullum Allah wa alam shi dai Allah tabbatar da wannan jin suka mutu suka mutu a da ya bashi yanci na da ya limka shi an ma tawar hanya ce dai an limka mai abin da aka bashi kaga iya lahiya ta dawo kudi ya dawo kuma iyalai sun dawo kuma samu daraja a wajen Allah inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab haka Allah ya yi shi ya ci jarrabawa hakan Allah ya jarrabawa kurin dan ya jarabe shi ne in ma ci jaraba in ma faɗi Allah sa mu ci jarabawa Allah ya ce rahmata min indina wannan abin da ta fastajabna lahu fa kashafna ma bi min dur muka amsa mai addu'a muka yaye mai abin da ya same shi na cutarwa wa atainahu ahlahu muka bashi iyalan shi na da wa mithluhum ma'ahum da wasu da wasu kaman su rahmata min indina rahama ce ta musamman daga wajen mun ji Allah wa zikira lil abidin da tunatarwa wa'azi ne ga masu bautar Allah wannan ka gani Allah ba bayan sai wani ko ana iya jaraba ka kana bautan kai bawan kware ne Allah jarabe ka kaka ce Allah bai san ka ne ka ci gaba da bautar Allah kur eh Allah ce muke ci gaba Allah wa isma'il wa idris wa zal kif kullum min as-sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina إنهم من الصالحين
وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من السالك مثل عبار إسماعيل ده إدريس ده ذلكفل هو أن أتكنسوا إياه ده أتكن باين ألا ما سهبوا لي كل من الصابرين كاجل كنا يبا حقولي كنا أبنا قولين هو أنني حقوليني ألا بيهو وأدخلناهم في رحمتنا كما لتمنسى سكين تنكم سكرامهم إنهم min salihin wa'annan suna daga cikin bayan Allah na kwarai Allah ta mata rasu ci gaba wa zannuni dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين
kuma da ya kasa sabuwa ta ma Allah ce ba sallah ba ce zannu ma abucin kihi eh ma abucin kihi annabi mai kihi shi ne annabi musa ya ce izaba mughadiban lokacin da ya tsaye cikin hushi ya yi hushi da jama'a shi ya yi kira ya yi kira sun ki kuma ya yi gudun zaura azabar Allah ya yi hushi ya tahi ya bar su fazanna allin na ƙadira alai ya yi tsammanin ba za mu kumtata mashi ba fa ta iko ya gaja da malawa ba ya tsammanin babban mu iko a kan shi a ma na zan da ka wa mun gudu alai su ku aka matsa mai mana ya tsammanin ba za mana ba za ba za kunta mishi ba na mana kamar ba za ba shi wahala ba kamar bai laifin koyi ba kin laifi ne amma shi bai tsammanin Allah zai mai kamu na wannan gudun da shi ne ya tsammanin ba za mu kuntata mishi ba kan wannan gudun da amma laifi ne wanda ya sa Allah bar umarni ga kihi can dai babu ya yi magana na cewa an fasa makarar mulmutahadin an yi ƙura'a a cikin jirgin da ya shiga ya shiga jirgi wanda yake ya cika kuma aka yi ƙura'a don a rage yaunin jirgi ƙarshe dai fasahan makarantar mutane aka yi ƙura'a sai yunus ya faɗo cikin wanda za a jefa cikin ruwa jirgin ya shiga ya shiga ya bar mutane zai gudu a cikin jirgin ya shiga jirgin ya cika aka iya tambal tambal kiran jirgi an mai yawa dole ko a jirmi gaba ɗaya ko a rage to wa za a rage da suka yi adalci aka yi adalci don nasu ne ko aka yi adalci da za a yi ƙura'a za a ware guda a jefa cikin ruwa da alaka gaba daya aka yi ƙura'a kurin nan jaraba sai sunan yunus ya faru aka kama aka jefa ruwa ana jefawa allah ba ki umarni sai haɗe shi shi kenan shi ne fanada fi zulumat ya yi kira cikin duhu cikin duhu ya ce fi zulman an ce ga duhun cikin ki'i ga duhun dare ga duhun teku ya yi kira cikin duhu cikin duhai wani kira ne ya kira la'ilaha illa an ta subhanak inni kuntu min zalimi kai tsaye ya gano kure kuma kai tsaye ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala babu abun bauta da gaskiya sai kai kuma Allah tsarki ya tabbata gare ka ni ina daga cikin masu laifi ya daga masu laifi wannan abin ya ta yi wanda wannan shi da dalilin da Allah ya samar da shi ɗan wani shi tana cikin addu'a wadda take da istijabar addu'a akwai ruwa ta imam ahmad hadisin da ya inganta me yawa kana sada bin abi waqas abin da ke ruwa da matakaita a lokacin namu sadu bin abu waqas ya zo wuce wajen usman bin affan sai ya samu usman bin affan ya mai sallama assalamu alaikum ya ce fa mala aine minni ya kalle ni da kyau iya kallo na amma bai mai da musallama ba ya ce sai ni iske umar ta ce umar ga sa'ad nan ga usman nan iya kallo ina mai sallama sallama ko yake ne kuma yadda kallon da kyau a sa kwamin da ka ce mu suka ce a hausa ido ba shi ce kallo ba ko ido hankali shi kallo ba ido ba ce ya zama ce kallon ya kalle kallo na ma bai amsa ba ya ga musu umar bin khattab ga abin sun shi sai umar ya tura kai usman bin affan ya ce usman me ya hana ka mai da ma dan uwanka sallama ya ce a nabi ba sallama ba ya ce na maka a cikin kauni ba ita hatta kai aka rantsuwa su man ya rantsi shi ba bai sallama ba sa'ad ya rantsuwa shi ya sallama daga baya usman ya ce sai usman ya gano ya ce astagfirullah astagfirullah kenan ya gano daga baya iya cikin wani tunani ne ya ce wallahi lokacin da ka zuce ni ina cikin wani tunani wata kalma ce na shi ta a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suna ta sai ji ido na yi ban da ganin ji suna ta abin da ke yadda ban da ganin abin da ke gabana a nan sa'adu sai ya gano menene shi ma ya sanar da magana shi ya ce yawon ni ma yin baka labarin sa'adu ce ni ma yin baka labarin ya ce wata ran muna tare a nan salama a cikin masallaci sai yake ce musu awwal da'awa zan ga muku addu'a horkon addu'a ta horko da gaya musu bai cikin balaban kawai su ya dauki hankali annabi sallallahu alaihi wasallam manzala suka shiga hira da ba aka kare hira da ba kawai annabi ya kama za shi gida sa'ad ya ce ni da kaina ne da za annabi zai bace in baka kawa dak dak na baka kawa kasa dan ne san annabi shi annabi sai wayo a a ce abu abu man hada abu saka ne sa'ad ce abu ne abu saka ne yace ishi ne rasulullahi sai rasulullahi kai magana addu'a da farko kuma kan iyali ita a du'ar zunnun addu'ar mai kihi ce nake son gama addu'ar mai kihi eh addu'ar mai kihi yace wannan addu'a ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yace fa innahu lam yad'a biha muslimun rabbahu fi shay qad ila tijaba lahu amma zan ce wannan addu'a ba musulmi da zai roki Allah ko ma miye kan ko na menene sai Allah ya amsa mishi kaji addu'a addu'a ce bisa annabi ya musu shugaban addu'a ce ba musulmin da zai roki Allah wani abu kan mun addu'a da samu dan dai an saba ta da kullun kamar ka santa tana da muhimmanci kwarai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tana cikin addu'o'i masu istijabar addu'a da haka imam tana cikin masu cikin addu'o'in mu mu an- amma akwai abin da yake yawo na magana a mata wata sallah raka'a kaza a yi sujada a karanta 41 to ba shi da inganci yan waka irin addu'o'i cewa da aka jan yan waka kai cika kan sha wahala duk idan ka ga wata addu'a ko sallah an ce maka karanta wata sura ta qur'ani a sujada ko aya ta qur'ani a sujada awa kaza awa kaza ba ta da inganci daga annabin da Allah ya yi kuma ka sha wahala kun duk duk duk qur'ani ne ba karanta a sujada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an hana shi nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida abu hurairah yake cewa nahani khalili an aqra alqur'ana raki'an aw sajida shi annabi ce hana shi abu hurairah ce masoyi na annabi hana ni karanta qur'ani a ruku ko sujada shi a wajen annabi ko sahabbai suna kiran qur'ani ko da aya guda amma wace qur'ani akwai mushaf shine qur'ani a game amma wace qur'ani a wajen sahabbai shi qur'ani a wajen sahabbai ko da aya sunanta alqur'ani inda aka ce maka ba a kaza ba duka qur'ani aka ce ga wannan gaba daya a wannan gaba daya sunan musaf inda ce ma ba a kaza da qur'ani ko ba duka in dai qur'ani ne ko ayatan ka duka duka in dai duka ne ko shawa sun shi qur'ani wannan gaba ana kira qur'ani sunan musaf gaba daya dan manzo Allah ya ce masahabai daren jiya an sabaka mun da alqur'ani sai ka bar mata aya ko ta sura da haka kenan wannan addu'a tana cikin addu'o'i masu isyabar addu'a kurin a wa'annan salati ko a karanta ta ka karanta ka karanta ba na hakika ba ko kai wutar ka ko kai kai kai kurin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin shi an ga mana ko ba wani shi ne shi ne da an ga maka wani kurin yi yi dai kurin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin haka yake kurin kenan kai ma ka zakai kurin ka kira Allah kai kai sai ka ga mu Allah bukatarka amma amma annabi salati wajen farkon addu'a shine Allah ya ce kenan wazannun ma'abucin kihi izaba mughadiban lokacin da yake cikin hushi fa zanna Allah na qadir alai ya tsamanin ba za mu kumta ta mushi ba fanada fi zulumat yayi kira cikin duhai cewa Allah ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai Allah subhanak sarki ya tabbata gare ka ya Allah inni kuntu minaz zalimin ni ina daga cikin masu laifi Allah fastajabna lahu ata muka amsa mai addu'a da yayi wa najainahu min al-gham muka tsiratar shi daga cikin damuwa ko bakin ciki Allah ce wa kadhalika nunjil mu'minin haka muke tsiratar da masu imani ke dimi imani a komai shiga zai koma ga Allah in ga kuma Allah kai ma Allah zai baka mota insha Allah kan kuma me ce wani ana ce ana wani addu'a balle shiga halin matsala a yau ta yi ta ci gaba
وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين
وزكريا كما جاك تشغب دا أنبتا متاننك النبي زكريا shi ma da ce ya ce izinada rabbahu suka je kowa kiran Allah shi lokacin da ya kira yau ubangijin shi rabbi la tadarni fardan Allah kaka barin ni kadai wa anta wa anta khairul warithin Allah kai ne heye masu gade ko dan wannan menene cewa Allah shine hiba kowa ko komai Allah jiki kuma za a mata bar mu Allah komai amma iya roko shi Allah ya bashi mai gado ka bar shi kadai kenan ba shi da kowa ya tso kuma amma bisari ba iya roƙon Allah Allah ya bashi Allah ka kabar ni kare Allah wannan addu'a da yayi fastajabna la sai muka amsa mishi na dan wa kullum bawa kaka kare ma Allah ai za ka iya ce ai matattawa an jiba an yi kogorafi an yi waye an ce da mu bata aiwa da mu bata aiwa eh haka kin Allah ce fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahana lahu zawja amma mata aiwa ke ya gyara ba ba shi gyara ba da mu da jabo an an go an ayi kogorafi bata aiwa waye ba waye ba ba Allah ita ba Allah ce ya ka gyara ba aiwa ba shi gyara ba eh bata aiwar haka ne amma aiwar bata aiwar amma Allah ce sai muka gyara mai matan shi idan haka take tsarin da aka yi da ba mai aihuwa bace ba amma sai Allah ce sai aka gyara eh ma aiwar ta samu aihuwa kuma Allah yake kun eh kaka sare kun ga yamma Allah kurin kake sare ga yamma Allah komai a gani aka an wani radi aka komai Allah ne ya canzawa a wannan abin da babu shi Allah gyara shi bata aiwata aihu Allah ce muka ba shi kyauta ta yahaya kuma wa aslahana lahu zawja matal muka gyara mai matar shi yanzu ɗan wa an jero annabawa da dama mun ji labarin su yace innahum wa inna annabawa da muka tafi labarin su innahum kanu yusari'una fil khairat duk da mutum annabawa amma suna riga riga gwagwarmaya gaugawar aikata duk abin kwarai abu na kwarai duk kowa da shari ba barin su kuma wai da unana ragaban warhaba suna bautar mu cikin halin kwadai da tsoro wa kanu lana khashi'in kuma suna masu kaskantar da kai gare su aje wannan ita ce ibada mai kyawun ibada akwai wata hira yau da ta su ba su da suke da wata akida daban wai ana bauta ta ka bauta ta mu Allah dan kwadan aljanna dan tsoron wuta kurin ka bauta mu Allah kurin dan yana Allah kurin Allah ne wannan wata akida ce daban ba wanda ya bara ba sai ta annabawa to su ma suna bauta na cikin halin tsoro da kwadai bawa iya san ya more baya san wahala duk bawa baya san wahala iya san kuma ji daɗi ya more Allah ya kwaɗa da kai baka labarin aljanna a baka a baka labarin ɗan mata a baka labarin kayan marmari a baka labarin nama a baka labarin zinariya duk labarin da kayan jin daɗi a baka ɗan labarin kaɗan dan a ja hankalinka ka ba da kuzari ka nemo wani gida a baka labarin wuta da larza ta tsira cin wata mai wane ne ka ɗan ɗan ka tsorata kakai haka jin Allah yake an ce annabi ce makata mutum ya tashi da muke bi ko muke tsoro da na kamna wannan suyin an ce mutum iya samun daidaituwa kan rayuwar shi iya tsoro iya kuɗi wannan haka ake tsaye daidai wani annabawa ne allah ke yabin su suna bautar mu cikin halin tsoro da kuɗi kuma suna masu kaskantar da kai gare su wani cikin ibada ta kwaye allah samu cikin masu bautar allah cikin kyakkyawan hali Allah kan san sama insha Allah kiran karatu kuma sai na talata laraba insha Allah kamar da Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.